وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم yace arrabi'atu tartibul fawaiti ma al-hadirati yadda ake jeranta sallar da ta tsere da kuma al-hadirati ta lokaci ana bin mutum sallah da ta tsere masa a wani lokaci da ya wuce ga kuma wata sallah mai lokaci da kuma yanzu lokacin ta yayi to yaya zai yace kaza kama a hadiratin yasiruha مقدم ولو خروج ولو بخروج وقتها يبدأ بالحاضرة ابن وحبي وأشحب يبدأ بالأحب yace kaza kama a hadiratin yasiruha kaza ka kamar haka hukunci yake yasiruha sallar da take yar kaɗan ma a hadiratin tare da sallar da ta lokaci muqaddamun za a gabatar da sallar da take ta bayan ce wacce take yar kaɗan sallar da bata bata kai biyar ba sallar da bata kai biyar ba da take kan mutum to zai fara gabatar da ita ne law bi furuji waqtiha ko da wannan sallar da ta zo lokacin ta zai fita shi ne hukuncin da mai ahalari yayi yace duk wanda akwai sallah a kansa ko da sallah lokacin ta zai fita to sai ya fara yin wannan ta lokacin wannan hukuncin mai ahalari ne amma tun da wannan karatun karatu ne na malamai zai sake ba da wannan hukuncin يبدأ بالهادرة ابن وهبي وأشهب يبدأ بالأحد يبدأ بالهادرة ابن وهبي ابن وهبي يشي إلى لغتين من يمالمي أما ذهب المالكية كما المجري من مالك يبدأ بالهادرة ابن وهبي يشي تو يفعل تلوكة يفعل تلوكة akwai salloli a kanka kuma gashi yanzu lokacin sallah ya har an shiga masallaci to ibn wahabi ya ce to kawai ka je ka shiga masallaci kai sallah ka bi liman ko kuma kawai kai sallah ka sallaci ta lokacin daga baya ka bi wanda ake tayyar da ake binka a baya wa ashabu malam ashabu kuma yace yabda'u bil ahad kai duk wanda ya ga dama ya fara da ita in ya ga dama ya dauko ta bayan da ake bin sai fara biyan su tukun ya zo ya ta lokacin hal arba'un am kamsa ha kilafu fa arba'un wa sittu ha tilau tilafu yace hal arba'un yanshin sallar da take yar kadan hal arba'un sallah biyar ne sallah hudu ne au kamsu ha ko kuma sallah biyar kamar da mai ahalari ya kawo ya ce kenan ko akwai sabani fa arba'un sallah hudu itilafu an samu gamuwar malamai gaba daya cewa sallah ce kada so da kan sallah suke kan mutum ba su kai hudu ne ga ta lokaci to sai ya ramo su da kun ya zo yayi ta lokaci yace wasittuha sallah shida ma ikitilafu malamai sun haɗu cewa sallah ce mai yawa masallolin da ake bin mutum sun kai shida to in ta lokaci ya zo to sai fara yin ta lokacin tukun sai ya zo ya wacce sai fara yin ta lokacin tukun daga baya rama su ina fatar an fahimci wannan baitin hal arba'un shin sallah biyar ne au kamsu ha ko sallah shida kilafu akwai sabani sallah biyar kai sallah hudu da sallah biyar akwai sabanin malamai ai sallah hudu hal arba'un wa kamsa ha kilafu sallah biyar ce kawai ake da sabani a cikin ta fa arba'un sallah hudu ikitilafu an samu haduwar malamai kakaf cewa sallah ce kada wa sittuha sallah hudu sallah shida ma ikitilafu an samu haduwar bakin malamai akan cewa sallah ce mai yawa aw kamsu ha sallah kuma biyar shin sallah ce mai yawa ko kaɗan to khilafu ita kuma akwai sabani yace fa man yuqaddim amidan aada hadiratan fil waqti in arada fa man yuqaddim duk wanda ya gabatar da sallar lokaci tare da kuma ana bin sa salloli guda biyar ko shida ai sallolin da suke kansa ba su fi sallah hudu ba shine fa man yuqaddim duk wanda ya gabatar da sallar lokaci amidan da gangan ya san sallar da take kansa bata fi sallah biyu ba ko uku sallah ta ta lokaci yayi ta shine wa man yuqaddim duk wanda ya gabatar da sallah ta lokaci amidan da gangan a ada to ya sake ta a ada hadiratan ya sake wannan sallah ta lokacin da ya fi lokaci a cikin lokaci in arada in yayi nufin haka yace wa fi i'adatil ladhi itimani kulful lada i'adatil imami wa fi i'adatil ladhi itimani a cikin sakewar lazi itimani wanda yake bin liman kulfu akwai saɓani lala'i adatul imami lokacin da liman zai sake a nan limamin ka ne sallar da ake bin sahu ba sahu biyu ba ko uku kawai sai ya zo ya kama yin ta lokaci kai kuma sai ka bi shi sallah shin kai ma da ka bi liman din sallah za ka sake ko ba za ka sake ba shi ne yasa ce akwai sabani wa fi i'adatil ladzi itimami a cikin sakewar mai bin liman kulfun akwai sabani lada i'adatil imami lokacin da liman zai sake sallah liman ne akwai salloli akan sa bai yi ba sai ya zo ya ja ka wannan sallah ta lokacin shin za ka sake kai ma ko ba za ka sake ba tunda ba kai ne mai sallar ba masaruhu halkalalul imani a wai salatu dirrazi itimami masaruhu abin da yasa aka samu wannan sabanin halkalalul imani shin matsalar da sallar liman ta samu zai iya shafar mamu shine masaruhu yadda aka samu wannan sabanin asalin yadda sabanin ya fara halkalalul imani shin matsalar da liman ya samu zai iya samun lima zai iya samun wanda ya bi shi awis salati ko kuma matsalar da sallah ce ta samu zarra zai itimami za ta cutar da wanda yake bin liman sallah to anan wasu malaman suka ce in dai sallar an yi ta lafiya lau sallah an fara ta daga farkon ta zuwa ƙarshen ta an yi ta lafiya lau aka yi sallama sai liman ya tuna yana da matsala to kai ma mu da kabi sallah sallar ka tasha shikenan shi sai ya je ya shi saki shi yasa wasu suka ce to in dai liman ka bi liman sallah ka bi liman sallah kun yi sallah lafiya lau aka yi sallah tun daga kabbar har ma har zuwa assalamu alaikum sai bayan ya yi sallama sai ya tuna wani abu da zai bata masa sallah ko ya tuna cewa alwalarsa ba daidai take ba ko ya tuna cewa ya yi fitsari bai yi sarki ba to kai sallar ka tasha tunda ita sallar a karan kanta lafiya lau shi kuma liman ya haɗu da matsala amma inda matsalar a cikin sallah aka samu ko bai karanta fatiha ba ko bai yi sujada ɗaya ba ko ya bar raka'a ɗaya to kai anan za ta cutar da kai yawwa duk da wannan baitin zai masa ma fasali guda a gaba za mu karanta ma in zakar yasira fi salatin ya qata ufazzan aina fi salatin in zakar yasira idan mutum ya tuna sallah kaɗan da take kansa fi salatin yana cikin sallah yana cikin sallah sai tuna ashe akwai sallah ta baya bai yi ba shi da al-yasira sallah yar kaɗan shi ne sallar da bata hudu ba ya qata'u fazza idan mai sallah shi kadai ne ya tuna kana sallah kai kadai kana yin la'asar sai ka tuna a ashe ban yi azhar ba suka ce to ya qata'u fazza tunda kai kadai kake sallah sai ka yanke aina tis salati ita wannan sallar da kake ciki amma da sharadin illam yatum raka'atan in mutum bai cika raka'a ɗaya ba in ko mutum har ya riga da ya yi raka'a ɗaya ko ya ɗago a ruku'u shine in ya cimma raka'atan illa ya cimma raka'atan in bai cika ruku'u ba bai cika raka'a ɗaya ba wa illa in kuma har mutum ya riga da ya yi ruku'u ko har ya yi raka'a ɗaya sai ya tana shi fa akwai sallar baya da bai yi ba shafa'a to sai kawo raka'a ɗaya su zama biyu sai su zama nafila sai ya tafiya ya sallama sai je ramo wacce ta baya tuku shine shafa'a nadban an so ya ƙara raka'a ɗaya sai ta zama nafila. An wujuba wasu malamai masu kace ai wajibi ne ba ba zai yanke sallar ba sai dai ya ƙaro raka'a ɗaya. Yawwa ya ƙaro raka'a ɗaya su zama nafila. Shin eh shin dole ne sai ya ƙaro raka'a ɗaya su zama nafilar ko kuma an so ne hakan shine to nan ba akwai sabanin malamai. amma kamar dai abin da ya ce a malikiya suna kawo hujja wala tubdilu a amalaku ba so mutum ya fara aiki ya bata shi suna kawo hujja da wala tubdilu a amalaku Allah ce kar ku bata ayyukan ba kana sallah sai ka tuna ta baya in ka yanke ta kawai kamar ka bata aikin ne kuma Qur'ani ya hana saboda haka sai mutum ya karo raka'a daya sai mutum ya karo raka'a daya sai ta zama nafila ya fara ta da niyyar farilla kuma ya kare ta a nafila illa da da kuruji wakatiha sai dai idan lokacinta zai fita sallar lokacinta zai fita ya fara sallar asubar ne dama a ƙwararren lokaci rana ta kusa fitowa ya yi raka'a ɗaya a misali ko kuma ya ɗago a ruku'u kuma dama sallar lokacin ta kusa fita in yanke kafin ya rama waccar ishar to lokacin sallar zai fita ko kuma sallar la'asar ne yake yin takurar lokaci rana ta kusa faduwa ya ga in ya yanke ce sai ya zo ya sake azhar to lokacin sallah zai fita shi yasa ce illa la da kuruji waqtiha ad-daruri lokacin ta lararuri zai fita fal qata'u to anan ba za a ce sai ya karo raka'a ɗayan ba saboda in ya karo raka'a ɗayan zai mai da ita nafila ce to a madadin yayi nafila kuma ya zo sallar farilla ta zama qara'i kaga dama abin da ake gudu kenan to fal qata'u anan kan kawai sai yanke wannan sallah lattashfi'u ba zai ce zai karo raka'a ɗaya su zama biyu ba waktiyari shi Abdullahi bin Fodi ya ce wannan shine zaɓi na akwai maganganu kenan daban-daban ya ce wannan zaɓin shine na zaɓa da ya bar sallar lokacin ta fita gware ya yanke wacce ɗin ya zo ya wannan akan lokaci ya ce in yi zakarar yasira amma hassala min magaribin raka'ati hafa yi kumala in zakarar yasira in mutum ya tuna sallah kaɗan da take kansa amma hassala min magaribin bisa abin da ya faru da shi a cikin sallar magariba raka'ata ha da ya riga da ya mata raka'a fal ya kumila to ya cika sallar in sallar magariba ce ake bin mutum tunda ita sallar magariba an ce karamin lokaci ne da ita mutum yana cikin sallar magariba ya yana cikin sallar magariba har ya yi ruku'u sai tuna ashe bai yi la'asar ba to tunda ita lokacin ta kan kaɗan ne fal ya kumila magaribahu to nan sai ya cika sallarsa ta magariba tunda tana da karancin lokaci firajin a cikin kauli wanda yake ya farin jaye a mazhabar malikiya akwai kaulika kenan guda uku in sallar magariba ne har yayi ruku'u ya kulla raka'a daya to ba za a ce zai kara raka'a daya su zama nafila kawai ya karasa magaribarsa firajin wannan kaulin shine ya farin jaye a mazhabar malikiya aw ya qata'u shine kauli na biyu wasu malaman kuma na malikiya suka ce a'a ita din ma dai ya yanke shi ita ma ba zai cika ta sallar ba sai ya yanke ya zo ya sake sallar kasa ya shara'u fil yasiri ya shiga ya gyara sallolin baya da ake bin sa aw yushaffi'u ko kuma ya ƙara raka'a ɗaya su zama nafila ya sallaba ina fatan nan kun fahimta nan hukunci uku ne in zakar yasira amma hasalamin magaribin min magaribin raka'ata hafa yukmila wasu malaman suka ce in dai a sallar magariba magariba ce ya riga da ya raka'a daya sai ya tuna cewa akwai salloli a bayansa fal yukmila magaribahu to ya cika sallarsa ta magariba rajin wannan hukuncin shi yafi rinjaye shi yafi shura yafi rinjaye a mazhabar malikiya kun ji kauli ɗaya kenan in sallar magariba ne ya karasa au ya wasu malaman malikiyar kuma suka ce ya yanke ya shara'u fil yasir ya je ya gyara waɗancan sallolin ba da ake bin sa kaɗan aw yushaffi'u wasu malaman malike kuma suka ce a'a ita din ma dai ya karo raka'a ɗaya ta zama nafila ya karo raka'a ɗaya ta zama nafila shikenan sai ya je ya gyara daga baya kun ji kauli guda uku kenan wa hakaza al-imam wal mamum fil yaqdi wat tashfi' ila al-mu'tam wa hakaza al-imam wannan hukuncin da aka gaya maka fa haka liman zai yi shi ma liman yana sallar magariba haka ta faru da shi wal mamumu shi ma mamu da yake bin liman shi ma haka zai yi fil qada'i in yanke sallar ne hukuncin farko ya dauka ai hukunci na tsaki ya dauka cewa ya yanke sallar to shi ma dai haka ne liman in liman ne ma in mamu ne ma duk ɗaya ne wata shafi'u ko kuma a ƙarar raka da su zama nafila lalamu utammu amma ba wanda wanda yake bin liman ka zo ka shiga masallaci kana bin liman ko da sallar magariba ce har ka bi liman an yi ruku'u ka bi liman kun fara karatu ai da kai kabbara ma anan ka kai kabbara ka fara bin liman ka tana a ni fa gashi na shigo ina bin liman za mu sallar magariba da shi ashe fa ban yi sallar la'asar ba to anan kai ba za ka yi ke ba ka shiga kurkukun liman a hukuncin mai iziya za ka bi liman ku ƙarasa sallah daga baya sai ka zo ka sake waɗancan sallolin amma wannan hukuncin ya ɗan saba kaɗan da mai iziya ya ce fahawa ya idu ba da hustihibaba fil waqati law fi juma'atin tartiba fa huwa idu ba adahu to wannan malam ya ce fa huwa idu zai sake sallar ba adahu bayan liman ya yi sallama istihbaba mustahabbi ne ba dole bane amma in kuwa koma iziya za ku ga mai iziya dole ne ya sake sallar a iziya amma nan yace a'a ka bi limin ku karasa sallah ka je ka ramo waɗancan sallon da ke bayan ka to mustahabbi ne ka sake wannan sallar da ka bi limin fil wakati in akwai sauran lokaci in kuma babu lokaci shikenan ma ba ka sake ba law fi juma'atin kai ko da sallar juma'a ce fa ka bi liman kun fara sallar juma'a sai ka tuna ashe fa baka yi asuba ba to shi ma nan tunda ka bi liman sai ka bi liman din ku ci gaba da sallah in aka yi sallama sai ka rama asubar da take kanka to mustahabbi ne ka rama wannan sallar juma'a amma in ka tafi ramawa sallar azhar za ka rama shi yasa ce filoti lau shi juma'atin ko da juma'a ne tartiba kana mai jirawa in shaffa al maghrib fazzan kammala kaza sala sun gairu ha in hasala in shaffa al maghriba idan ya riga da yayi raka'a biyu a cikin sallar maghriba fazzun mai yin sallah shi kadai kana sallah kai kadai wancan hukuncin ana maganar raka'a ɗaya ne ko ruku in har ka riga da fa kayi raka'a guda biyu fazzun mai sallah shi kadai to kammala kawai ya cika maghriba kaza salasu gairiha kaza haka abin yake in har sala salasu in mutum ya tabbatar da raka uku gairiha wata sallar da ba magariba ba mutum yana azhar ko la'asar ko isha har yayi raka uku sai tana bai yi ta bayan ta ba to nan ma kammala mutum ya cika sallarsa daga baya ya zo ya rama abin da ke baya wallahu a'lam